بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar talata ce da daidai da bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara 1434 daidai da sha shida ga watan julai shekara ta 2013 wannan shine kasan na 83 daga cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan jama'a basu manta ba muna cikin suratul baqara mun shiga cikin aya ta 164 a inda muka karanta har zuwa aya ta 160 ko haka aya ta 164 insha Allah ta'ala wadda wannan aya Allah madaukakin sarki yake bayyana mana kudurar shi bayan a aya ta 163 ya tabbatar mana da cewa shi ɗaya ne kuma babu wani abin bautawa sai shi domin shi ne yake da siffofin da babu wanda yake da su daga cikin siffofin shi da sunayen shi akwai ar-rahmanir rahim dan haka babu wanda ya cancanta a bautawa sai shi kadai to sai yake tabbatar mana da lazimin bautar Allah in dai har ka yadda da cewa Allah ya cancanta a bautawa to dole kuma ka yadda cewa shi ya halitta kamar yadda in ka yadda shine mahalicci to kuma dole ka bauta mishi ya tabbatar da cewa shi ya halicci samai da ƙasa sannan samuwar saɓani da ake na dare da yini duk wannan yana daga cikin ainihin halitta Allah wadda ya kamata a tsaya a yi nazari a kai sannan ya nuna wani ikon Allah dangane da jirgin ruwa wanda yake ɗauke da dukiya wadda za ta amfanar da jama'a amma ga shi nan yana ɗauke da wannan nauyin dukiya yana kuma iya keta teku da gudu sannan Allah ya tabbatar da cewa shi yake saukar da ruwa daga sama sakamakon haka sai rayar da ƙasa da ainihin wannan ruwa sannan ya nuna ainihin irin yadda ya halicci halittu masu ɗimbin yawa ya baza su a bayan ƙasa suke kai da komowa suna rayuwa sannan da kuma irin yadda yake kada iska tafiyarta da dawowarta da kuma irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake kada jido tafiyar shi shi ma da dawowar shi wanda hakan tana faruwa ne duk a tsakanin sararin samaniya da kuma ƙasa Allah ya ce waɗannan ayyukan nashi akwai abin lura ga mutanen da suke da hankali to waɗannan bayanai da Allah maɗaukakin sarki a suran nan shine nake so zan ɗauki abubuwa guda biyu in ɗan yi share fage dangane da matashiyar tafsirinmu na yau abu na farko saukar da ruwa daga sama hakika jiya na dan fara magana amma da naga babu lokaci sai na dan saurara ruwa da Allah madaukakin sarki ya ce daga sama yake saukarwa abin da yake nufi da wannan magana shine yana saukar da ruwa ne sama da mu ba yana nufin sama wadda ka san ana maganan mala'iku suna ciki ko kuma saman da annabi yayi mi iraji zuwa gare ta ba sama da mu ake nufi abin da yasa nake so in tsaya in tattauna mana waɗannan abubuwa saboda dalilai guda biyu ne dalilin farko domin wannan yana daga cikin lazimin abin da yake akan duk wanda yake fassara wa mutane alkur'ani ya yi ƙoƙarin gabatar musu da fassarar da take ita ce ingantacciya tare da dalilan da ke ɗaure ta ko kuma suke tabbatar da ita dalili na biyu na ji wasu sun shiga cikin kuskure saboda sun ga ko kuma sun ji 'yan boko masu ilimin kimiyya da fasahar sararin samaniya da kuma saukar ruwan sama suna cewa ruwa daga sama ike nan da nan sai waɗancan malamai da ake ganin su malamai na musulunci sai suka ce 'yan bokon nan sun kafurta saboda sun ce ruwa ba daga sama ike ba to anan akwai kuskuren fahimta tsakanin dukansu biyu din idan kai dan arabiya ko kai malam mai wa'azi kana nufin cewa ruwa daga saman bakwai yake sakkowa to ka ainihin ya kuskuren fahimta ba daga saman bakwai bane ba kuma daga sama ta ɗaya bane abinda ake nufi da sama kawai shine sama da mu halittu ina fata an gane inda ake ganin waɗannan giragizai ko girgije yana tafiya to wannan ita ce samar da take saukar da ruwa don haka hakika ga wanda ya taba hawa jirgin sama lokacin da ake ruwa shi zai tabbatar da haka domin in ana ruwan sama idan kuka hau jirgin sama kuna tashi har sai kaga kun keta wannan hazo to kuna keta hazo din kuka wuce inda hazo yake da jido to sai kaga cewa a ƙasa da ku ne ake ruwan sama yanzu a ƙasa ake ruwan sama za ku ga ƙasa ake ruwa amma sama da kufa babu ruwa don haka kenan ashe da Allah madaukakin sarki ke cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura da sauran ayoyi waɗanda suka zo birjik a cikin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da saukar ruwa daga sama to ana nufin ainihin sama da muni wajibi a tsaya a yi wannan fahimta idan su kuma 'yan boko suna nufin cewa da Allah maɗaukakin sarki ya ce yana saukar da ruwa daga sama to idan suna ƙaryata sama ɗin ne ma'ana koda sama da mu ɗin to wannan kuma gaskiya kafirci ne to sai dai ina da yaƙinin babu wani ɗan boko mai ilimin geography ko wani ilimi na sararin samaniya da yake cewa ba daga sama ɗin ba wato ba yana nufin cewa wai ba daga sama da mu ba amma yana ƙoƙarin gyara wa 'yan arabiya ne waɗanda suka yi kuskuren fahimtar alƙur'ani da su suke ganin cewa da aka ce ruwa na saukowa daga sama to daga sama ta ɗaya ne ko sama ta biyu ko sama ta uku ba daga wannan sama ba ne ruwa yake saukowa ruwa yana saukowa ne daga ainihin sama da mu to kuma sama da mu ɗin ita ta cancanta a ce mata sama saboda ba wai sama da mu inda girgije yake ba ko hadari ko hazo ko da saman ɗakinka ai kana iya cewa wane yana sama na fata an gane gaskiyar lamari dangane da fahimtar waɗannan abubuwan baka buƙatar ilimin kimiyya ko misƙala zarratin domin ilimin kimiyya daga baya ne masu suka gano waɗannan abubuwa amma duk waɗannan abubuwa suna cikin alƙur'ani to sa'an nan wani abu na biyu waɗanda su ma masu binciken kimiyya da fasaha suka faɗa sai muka ji wasu 'yan arabiya sun yi musu musu cewar ainihin wato ruwa ɗin yana haɗuwa ne ta hanyar hadari da kuma irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake haɗa giragizai sai su fitar da ainihin ruwa ta wannan hanyar wannan babu shakka wannan siyorin aina alkur'ani ne su daga baya ne suka gano haka su malaman kimiyya ne to shi yasa nake so zan yi amfani da wasu ayoyi na alkur'ani kwaya uku rak waɗanda suka zo daga cikin wasu surori na alkur'ani guda uku rak in karanto mana mu ji abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi dangane da na farko dai wace hanya ce Allah maɗaukakin sarki yake bi ya samar da ruwan sama ɗin wannan ainihin process ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi shi ne malaman kimiyya suka ɗauka a yanzu har su ma suke iya samar da artificial rainfall suna iya samar da ruwan sama yanzu sai kaga ainihin sun dubi yaya Allah ya faɗi kamar irin yadda yaya ne kaza take yin kwai da bature ya bincika ya gano yaya ne take yin kwai sai ake hada waɗannan sinadaran menene da menene take ci yake samar mata da kwai sai ainihin ake hada waɗannan sinadaran ana ba wasu kaji na zamani sai kaga suna ainihin yin kwai din to sa'an nan wace irin fasaha ce Allah ya hore wa kaza take kwanciya a kan kwai da yadda take ɗumama shi da yadda take juya shi daga ƙarshe sai ya ƙyanƙyashe ya zama ɗa da aka gano wannan shine malaman kimiyya su ma sai suka ari irin wannan fasahar sai gashi su ma suna ƙyanƙyashe kwai duk waɗannan abubuwan ba a kiransu kafirci ilimi ne Allah maɗaukakin sarki ya aje a wani abu wanda in ka yi bincike ka iya ganowa ba za a ce ka gano kafirci ba sakamakon wannan waɗannan hanyoyin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa ta hanyar haka ne yake samar da jido ya haɗu ya zama hadari hadari ya haɗu ya fitar da ruwa da bature mai binciken kimiyya da fasaha ya bi waɗannan hanyoyin yanzu su ma sun zama suna yin artificial ruwa babu wani malami na musulunci daga cikin malamai da suka ce sun kafirta domin wannan ba ilimin gaido ba ne ku kiyaye ana iya gano cewa lokaci kaza za a yi ruwa sama ana iya gano cewa lokaci kaza rana za ta fito lokaci kaza rana za ta fadi lokaci kaza za a yi kusufi wato za a samu ainihin kisfewar rana ko wata shin gano wannan ko kafirci ne ba kafirci ba ne so kiran da nake yi zuwa ga malamai na addinin musulunci yanzu ba cewa muke ku je ku yi karatun boko sannan ku gano wannan ba mm -mm. shi alƙur'anin da kuke karantawa yana da ilmomi waɗanda ke kewaye da shi waɗanda in ka san waɗannan ilmomi za su taimake ka kai da kanka ka gano wannan kuma waɗannan abubuwan ba wai malamai ne na musulunci yanzu suka gano su ba a'a tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama su sahabbai annabi ya karantar da su don haka za ka samu sahabbai irinsu abdullahi dan abbasin da almajiransu irinsu bahaq mujahid da ikrima duk sun fassara alkur'ani a bisa irin waɗannan bayanan waɗanda sai daga baya ne bature ya zo bayan ƙarni goma sha hudu wato shekara dubu ɗaya da ɗari hudu sannan ya fara gano waɗannan abubuwan to menene ya faru sai waɗannan malamai suke gani cewa to ai wannan abun bature ne ya zo ya faɗi don haka bature ya zama kafiri me yasa ba za ka je ka ɗauki tafsirin ibnu jarir na tabari ba tafsirin farko da aka rubuta a musulunci yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu al'imamu ibn jarir na tabari di ya ruwaito waɗannan fassarorin na hanyoyin da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka bi suka fassara waɗannan ayoyi don haka ishara ta farko da nake maka ya kai mai saurare na banda waɗannan ayoyi da zan karanto da waɗannan surori idan kana bincikar wane ne ya gabace ni wajen fitar da waɗannan abubuwan da zan faɗi a yau da farko dai ka koma kan sahabi abdullahi ɗan abbasin allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda da su abdullahi ibn mas'udin allah ya ƙara musu yarda da su ainihin ubayyu ɗan ka'ab waɗannan su ne waɗanda suka rigaye mu wajen fahimtar fitar da wannan ainihin darasin ko ilimin a ƙarƙashin waɗannan ayoyi sannan kana binciken wani littafi za ka je domin ka duba wannan daga cikin littattafan musulunci ka je ka samu ainihin littafin tafsirin ibnu jarir na tabari da ainihin tafsirin abdurrahman ibn abi hatim razi da kuma tafsirin al'imamu ibn kasirin Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi sannan sai tafsirin al'imamu suyuti mai suna addurrul mansur fit tafsiri bil ma'afur hakanan za ka iya ɗaukar ainihin tafsirin al'allamatul qasimi mahasinu ta'awi duk za ka ga waɗannan ayoyin za ka ga kuma waɗannan fassarorin da bayanai insha Allah na haka surar farko da zan fara sauka a kanta dangane da zaƙulo ire-iren waɗannan ayoyin ita ce suratul rum suratul rum a cikin aya ta 48 Allah madaukakin sarki ke cewa Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafa fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi fa idha asaba bihi man yasha'u min ibadihi idha hum yastabshirun wannan aya ga abin da Allah maɗaukakin sarki ke cewa Allahu allazi yursilu riyaha Allah maɗaukakin sarki shi yake ta da iska fatusiru sahaban ita kuma iska sai ta rinka kora girgije girgije ko giragizai girgije mufradi ne giragizai jam'i ne shine wannan girgije da kake ganin yana tafiya ainihin jido gashi nan Allah maɗaukakin sarki ce shi yake tayar da iska to wannan tayar da iska ɗin process ɗin shine kawai malaman kimiyya suka ƙara fito da abin iskan nan daga ina take tasowa tana tasowa ne daga teku ƙur'ani da kanshi ya tabbatar da wannan don haka sai ta taso iska ce wadda take mai zafi ko mai ɗumi idan ta yi sama ita kuma sai ta je sai ta rinka kora ainihin wato jido tana ainihin kora wannan jido fayabsutuhu fi sama sai Allah madaukakin sarki sai shimfida wannan jido ainihin a sama wannan shimfidawar ita ce muke gani sai mu ce ga hadari nan ya taso shine Allah madaukakin sarki ya shimfida jido ya ainihin wato kumbura shi kamar yadda zaka zo ainihin ka ji a cikin ayoyi na gaba yadda zaka ji Allah ya ce ya hado wannan ya hado wannan ya hado wannan sai hadari ya hadu daga jido daga nan shikenan sai kumbura shikenan sai kuma ruwa ya ci gaba da fitowa amma wannan ayar abin da ta fara bayyana mana ita iskar wake ta da ita Allah to sa'an nan sai kuma ita iskar sai ta rinka kora jido idan ta kora jidan sai kuma ainihin Allah maɗaukakin sarki ya rinka shimfiɗa wannan jido a sararin samaniya kaifa ya sha'u gwargwadon yadda Allah ya so zaka zo zaka ji zai faɗi wannan kaifiyar a can gaba a cikin wata aya shine sai ka rinka ganin jidan gado gado wani kan wani wani kan wani wa yaj'aluhu kisafan sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya ainihin wato shi wannan jido sai ya zama mai kauri ko kuma sai ya kumbura fataral wadqa yakhruju min khilalihi sai ka ga ruwan sama yana fitowa daga tsakankanin wannan jido فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذن الله مدوككين سركي يسوكر ودبايش ودن ديسو يسوكر مسو إذا هم يستبشرون سيكا قسنا فلنشكي jama'a kun ji wannan aya wadda ita ce ta 48 cikin suratul rum wadda abinda take bayyana mana shine tabbatar da cewa Allah shi yake aiko iskar sannan ita iskar ta kada jidon sannan sai Allah maɗaukakin sarki sai shimfiɗa wannan jido a sama shi kenan sai kuma kaga ya tsara shi yadda ya so sannan sai sa shi sai ya yi kauri daga nan kuma sai kaga ainihin ruwa ya ci gaba da zubowa jama'a kun ji wannan aya aya ta gaba daga cikin waɗannan ayoyi ita ce cikin suratun nur ita kuma a cikin aya ta arba'in da uku, a inda Allah yake cewa alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fatara alwadqa yakhruju min khilali wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu 'amman yasha'u yakadu sana barqihi yazhabu bil absar Allah madaukakin sarki yace alam tara ya kai mai saurare ya kai da kake karatu baka ga cewa annallaha yusji sahaban Allah ne yake koro jido ba to kun ga yadda ake fahimta alqur'ani yanzu a cikin ayar da muka karanta dincan ta farkon cikin suratul rum Allah yana cewa shine yake ainihin tayar da iska ita kuma iska sai ta ainihin kada jido a nan kuma sai Allah yake cewa Allah maɗaukakin sarki shine yake koro jido babu tufka da warwara domin Allah ya tayar da iska iskar kuma da ikon shi ta ainihin tayar da hadari a nan kuma sai ya ɗauki al'amarin kacokan sai danganta ga kanshi cewa baka ga Allah maɗaukakin sarki shine yake tayar da ainihin hadari ba shi yake tayar da jido sun mayu allifu bainahu sannan sai rinka har hada tsakanin jidon ka rinka gani jido kaga yana ta tafiya kamar duwatsu yana ta tafiya sai kaga suna haduwa da juna sai kaga suna haduwa da juna summa yaj'aluhu rukama sannan sai kaga ya sanya wani kan wani kamar yadda in kaga yadda duwatsu suke sai kaga dutse wani yana makale jikin wani wani yana kan wani haka Allah madaukakin sarki yake shirya wannan jido fataral wadqa yakhruju min khilalihi sai kaga ruwan sama na sauka daga tsakankanin wannan ainihin hadari wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin Allah madaukakin sarki sai ya rinka saukarwa daga sama me yake saukarwa sai ya rinka saukar da ainihin ruwan sama a siffa ta kasake wato ruwan sama din da yake sauka ba yana sakkowa ba ne yadda ka gan shi yake dira ba haka yake tahowa daga sama ba yana tahowa ne kamar kasko kasko kasko kasko haka kamar kankara manya-manya an fahimta sai Allah ya rinka farfasa shi don haka sai ya ce fiha min baradin sai a samu kankara daga ciki wato ragowar abin da ya karerayo daga can din sama ma'ana yadda yake zubowa daga ainihin jikin jido din ko hadari yana tahowa ne kamar kasko kaskon tukunya haka fasashe haka yake tahowa to amma kafin ya iso ya farfashe to gutsu-gutsun waɗanda bai gama narkewa ba shine sai zama kankara gashi Allah ya ce wa yunazzilu minas sama Allah yana saukar da shi ruwan ne daga sama min jibalin da siffa irin ta ainihin kasake kamar dutse yake tahowa fiha min baradin a cikin ainihin wannan ainihin kasake na ruwa sai kuma a rinka samun kankara fayusibu bihi man yasha Allah ya saukar da wannan ruwa ga wanda ya so wa yasrifuhu amman yasha kuma Allah ya kawar da ruwan daga waɗanda ya so kaga hadari ya taru gadan gadan yadda muke ganin hadari sai ka buga dan uwanka a Kaduna sai ya ce yana ganin hadari amma in Allah ya tashi saukar da ruwan fa sai ya saukar wa mutanen Kaduna mu kuma sai kawar da shi sai wani lokacin ka rinka hangen ba wai Kaduna ba daga nan da kake zaune a tudun jukun sai ka rinka hangen ga tudun wadacan ane musu ruwa ya saukarwa da wanda ya so ya kuma kawar da shi daga wanda ya so sai ce ya kadu sana barkihi hasken da ke fitowa daga jikin walƙiyar ruwan saman tana dab da ya zahabu bil absar kamar za ta fafce wa mutane idanuwa idan walƙiya ta kada fal sai kaga kamar za ta kashe maka ido yanzu wannan abin mun ga gaskiyar shi a aikata ko ba mu gani ba mun gani to gashi alqur'ani ya fadi kun ji wannan ita ce aya ta biyu ainihin wato daga cikin jiran giya ayoyin da nake son yi hujja da ita aya ta uku kuma wadda ita ce ta ƙarshe kuma waɗannan ayoyi ka sani ba fa su kenan ba ƙur'ani a'a na yo ɗauki ɗaiɗai ne kawai don kasancewa alƙur'ani yana cike da waɗannan bayanai wannan aya tana cikin suratul hijri ita ce ta ashirin da biyu allah ya ce wa arsalnar riyaha an fahimta wa arsalnar riyaha to a ƙarƙashin wannan ayar ita kuma ina so in yi amfani da wannan damar in amsa ɓangare na biyu na maganar ɓangaren farko maganar ruwan sama da yadda yake sauka ɓangare na biyu dangane da iska idan ba manta ba a jiya na bayyana cewa ita iska allah maɗaukakin sarki da ya halicce ta iri-iri ce to daga cikin iska akwai wadda Allah maɗaukakin sarki yake amfani da ita ya hallaka wasu waɗanda suka kafirce mishi mun kawo misalin samudawa da adawa a jiya daga cikin iska akwai wadda take faruwa kafin ruwan sama ya sauka sai ka ji ta sauka sai ka ji gari yayi sanyi yayi daɗi ina fata an gane daga cikin nau'in iska to shine akwai iskar da take ita kuma laƙiha ce ita iska ce ta fertilization ma'ana ita wannan iskar ita kuma ita ce take yi wa judo ciki kamar yadda kasan namiji yake barbaran mace ya yi mata ciki to wannan ayar kuma tana nuna banda korawar da iska take wa ainihin wato judo kuma tana impregnating tana fertilization tana yi wa hadarin ciki wannan yana ɗaya daga cikin fasahar da Allah ya faɗi ta iska a ƙur'ani wata fasahar da ke ƙarƙashin wannan dangane da ainihin iska ita ce tana samar da kilili tsakanin tsirrai maza da mata misali tsakanin wannan gwaiba namiji da gwaiba mace ta iya yiwa ka ce gwaiba namiji da mace ce eh gwanda namiji gwanda mace mangwara namiji mangwara mace na daga cikin ɗaya daga cikin hanyoyi uku da waɗannan irin tsirrai suke samun barbara Allah yana amfani da iska na ce hanyoyi uku yanzu ina bayanin ɗaya ne zan zo in yi bayanin biyu ɗin insha Allah shine iska idan ta taso Allah maɗaukakin sarki yakan ɗauki hudar namiji huda ɗin ita ce flowers hudar namiji daga cikin waɗannan tsirrai sai ya kaɗa ta sai je sai zuba ta ainihin a jikin macen wannan irin tsiran shikenan sai a samu fertilization tsakaninsu sai ta ɗauki ciki shine sai ka ga gwanda ta yi 'ya'ya mangwaro sai ta yi 'ya'ya gwaiba sai ta yi 'ya'ya hanya ta farko kenan ta fertilization da yake faruwa tsakanin ainihin tsirrai hanya ta biyu ita ce tsuntsaye da ƙwari suna yi suma daga cikin ƙwari akwai ƙudan zuma ƙudan zuma da Allah maɗaukakin sarki mishi wahayi ya umarce shi da cewa ya ci daga kowanne tsiro idan ya je zai tsotsi wannan ainihin huda ko zai tsotsi ruwan da ke jikin wannan huda yakan tsotsa kuma sai ya ɗiba kuma sai je sai dasa wata macen daga haka sai wannan ta macen sai ta fitar da yaya wannan kuma sai zama namiji ne hudar kawai zai yi ya zube amma sai Allah yake amfani da ƙudan zuma da wasu ƙwari yana haɗa waɗannan da waɗannan aure ina fatan kun gane hanya ta biyu kenan ita ce ƙwari ƙudan zuma suna ainihin wato samar da saduwa tsakanin waɗannan tsirrai guda biyu hanya ta uku ita ce ɗan adam dan adam yana da ɗabi'ar da ake cewa kada kilili misali ga dabino sai ka ga ɗan adam ya ɗibi wasu furanni ko kuma ya ɗibi wani sashi na dabino sai je sai ya dasa su ko kuma ya manna su ko ya ainihin watsa su a jikin wannan dabino sannan wannan dabino zai iya haihuwa waɗannan su ne hanyoyi guda uku to amma ba su ne darasinmu ba za mu zo kansu tun da alkur'ani ne insha Allah amma abin da nake so ku gane daga cikin ayyukan da iska take yi to shine iska tana ainihin yi wa jido ciki ya ɗauki ciki sai ya haihu shine sai zama hadari ɗin kenan ku yi haƙuri na faɗi da hausar 'yan zamani ne saboda mai yiwa in ba haka na faɗi ba wasu ba za su iya fahimta ba abinda Allah yake cewa ƙarƙashin wannan aya ta 22 ta cikin suratul hijri wa arsalnar riyaha lawaqiha mun aiko iska wadda take mai barbara lawaqiha iska mai barbara fa'anzalna minas sama ima'an sai muka saukar da ruwa daga sama fa'askaina kumuhu sai muka shayar da ku wannan ruwa wa ma'antum lahu bi khazinin ruwan da ba za ku iya taskancewa ba ɗan adam zai iya tattare ruwan sama gaba ɗaya ya iya ajiye shi gaba ɗaya amma sai Allah maɗaukakin sarki ya shayar da kai abin da yake ba taskancewa kai ba yanzu ya zubo ka yi amfani da shi kuma gobe Allah maɗaukakin sarki ya sake zuban maka da wani abin da nake so in fitar mana a wannan shine daga cikin maganganun da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin wannan ayar da muke tafsiri ta asalin tafsirin mu na suratul baqara da yake wa tasrifir riyah kada iska daga cikin kadawar da Allah yake wa iska akwai iskar da in Allah ya kada ta za ta halaka wasu bayi ne akwai iskar da in Allah ya kada ta wasu bayi za su samu sanyi ne akwai iskar da in Allah kaɗa ta ita kuma za ta je ta tattara hadari ne akwai kuma iskar da in ta tattara hadarin za kuma ta yi impregnating wato ta zuba wa shi hadarin ciki daga nan ne sai ya ainihin zubar da ruwan sama wannan kudura ce ta Allah maɗaukakin sarki to kun ga waɗannan ko su ake kira scientific facts wato wasu dalilai ne na ainihin kimiyya da fasaha to abin da ya faru sai malaman musulunci waɗanda suke da waɗannan ilmomi na tafsirin alkur'ani to sai suka kasu kashi-kashi wani idan ya samu wannan fassara daga sahabbai daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai tsaya sai ba da muhimmancin tace fiƙihu sai ta cire fiƙihu a ciki ba wai dan bai san waɗannan abubuwan na kimiyya da fasaha ba wani kuma sai ba da ƙarfi game da cire irin waɗannan kimiyya da fasaha shi yasa sai ka ga malamai a musulunci a daidai lokacin da wasu suke ƙoƙarin cire fiƙihun da ke cikin alƙur'ani irin su al'imamu abubakar ibn al-arabi al'imamu sayis al'imamu abubakar aljassas da makamantansu wanda al'imamu al-qurtubi daga ƙarshe zo ya tattara waɗannan littattafansu ya yi littafin da ba a taɓa yi ba kuma har zuwa yanzu dai babu wanda ya rubuta kamar nashi shine aljami'u li ahkamil qur'an shi kokarin da yake shine duk wata aya sai ya dubi wace fassara ce aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai sai rinka ciccire maka fiqhun da ke ciki dangane da abin da ya shafi kimiyya da fasaha kuma wasu malaman su kuma sai zama irin wannan bangaren suke ba da ƙarfi sai su ga ayoyin nan da suke maganar kimiyya da fasaha a cikin alkur'ani menene fassarar da sahabbai suka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wace fassara ce su kuma tabi'ai suka samo daga sahabbai shi kuma sai bi sai ba da ƙarfi akan irin wannan a iyakar sani na malamin da ya aiki gudunmawar aiki akan wannan ya tattara kuma ya tace ya rinka fitar da waɗannan a cikin littafin shi shine al'allamatul alusi mai tafsirin ainihin wato ruhul ma'ani tafsirin shi mujalladi goma sha shida ne yana ƙoƙarin duk sanda ya zo ayoyi irin waɗannan sai ya yi ƙoƙari ya fito maka da scientific findings scientific discovery menene waɗannan ayoyin suke hukuntawa waɗannan malaman fa sun rubuta waɗannan littafan jama'a a lokacin bature ma bai san yadda ake ɗaura wando ba yana cikin daji don karka ɗauka wai sun samu taimako ne ta hanyar binciken bature a abinda za ka ce me ya faru daga baya na bature ya zo ya bayyana akan wannan ba tare da wata hassada ba hakikanin al'amari turawan da suka ji tsoron Allah a waɗannan zamanin sun ce ya kai lokacin da ya kamata a kawar da hassada game da musulmi musulmi su ne suka gano asalin waɗannan abubuwan amma abin da ya faru 'yan bayansu sai suka kwanta sai suka daina bincike a lokacin nan jami'o'i ne musulmi suka kafa da asibitoci da laboratories da wuraren bincike iri-iri suka rinka bincike game da dabbobi game da tsirrai game da halittar jikin dan adam halittar jikin dan adam wasu malamai su bincike game da fata wasu game da jijiya wasu game da kasusuwa wasu game da bargo wasu game da tsoka wasu game da jini haka suka yi ta bincike to sai suka yi ta rubuce-rubuce akan waɗannan abubuwan da suka gano sakamakon waɗannan bincike sai suka ga abin da ya dace shine a ware wata makaranta da za a rinka karantar da 'ya'yan musulmi waɗannan ilmomi don haka ka koyi ilimin addini ya ake tauhidi ya ake sallah azumi zaka haji eh to sai a ce ana so za a mai da kai likita na musulunci musulmi su suka fara yin irin waɗannan jami'o'in idan aka yi wannan jami'a ko kuma wannan kulliya wato faculty idan aka yi aka ga cewa wannan na injiniyarin ne sai a ce to a yi workshop inda za a rinka nuna practical application ya ake ɗabbaka wannan abin a aikace ko kun fahimta jama'a a nan ne na gaya muku lokacin da wani malami ya karanta aya ce ta alkur'ani da Allah yake cewa awalam yarau ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman wai mutane ba sa ganin tsuntsaye ne waɗanda suke fiffirwa suna fiffirwa suna tashi idan suka yi fifirwa suka tashi sai kuma su kale fuka-fukansu sai Allah ya ce ba wanda ke rike su fa sai Allah mai rahama limamin kurtaba garin da tura ke kira cordoba andalus garin da tura ke kira al-andalus garurukan da a yau suna cikin kasar spain limamin juma'a da ya karanta wannan aya sai ya ce in har Allah zai rike tsuntsu a sama to ni ma liman Allah zai rike ni aka ce liman kamar yaya ya ce ku banni sai yasa aka kamo mishi tantabara harbiya da sauran tsuntsaye sai zauna ya nazarin yaya shirin fuka-fukan yake sai je sai ya samu kwangwala kaga daga nan zaka gane akwai kimiyya a cikin abu bai samu ice ba domin in ka kalli fuffuken tantabara bai da nauyi so in ka je ka sa katako bai shiryu ba don haka sai liman sai ya samo kwangwala ina fatan kun san kwangwala gwangwala da ya samo ta sai ya ce to yanzu wannan ya ga yadda Allah ya shirya mata fuffuke sai ya karya cikin ƙashin fuffuken sai ya ga irin fluid da irin jijiyoyin da Allah ya shirya ba irinsu ne ya shirya a cikin ƙashinta na daban ba sai gane ashe fuffuken shi kanshi yana ɗauke da wani maiko ko wani mai ko wani sinadari a cikin shi liman ya samo sinadaran da yake ganin za su iya hada mishi wannan da haka ne wannan malami ya fara shiryawa kanshi fuka-fukai dama da hagu ya hau kan minaret wato manara ta masallaci sai ga liman bismillahi majirai hawa mursaha liman yana tashi a cikin gari liman ya landin sai zauna ya rubuta to iya ina aka kwana kaga wannan yan injiniyarin kenan yan medicine fa sai aka samu musu da teaching hospital sai ana samo dabbobi bera gafiya da makamantansu suna yankawa suna bincike a kai suna gano abubuwa suna rubutawa gashi nan idan kana bincikawa akan intanet sai ka ga har hotonsu ake amma sai ka ga liman ne da rawani da alkyabba amma gashi nan a cikin laboratory gashi nan a cikin kaza gashi nan a cikin kaza gashi nan a cikin kaza to da wannan al'amari ya haɓaka jama'a sai musulmin duniya sai suka yi shawarar to abin da za a yi a kafa university ta science and technology shine sai aka kafa ta a ƙasar andalus da aka kafa ta sai zama suna karantar da komai da larabci to da tafiya ta tafiya sai suka buɗe ƙofa kar ku manta da mun ce su ce su karantar da 'ya'yan musulmi sai suka ce shi kenan yanzu tun da wannan ilimin ya wadata cikinsu don za su iya ba da admission ga kowa sai suka rinka ɗiban 'ya'yan kiristoci ina son ku yi makin andalus ka je ka karanta tarihin ta yadda najeriya take haka andalus take arewacinta su ne garin garnafa kurtaba andalus ɗin wato ƙasar spain arewa musulmi ne a arewa manya-manyan garurukan su ne garnapa shine tura suke kira granada sannan sai andalus al-andalus sannan sai kurtaba cordoba waɗannan manya-manyan garuruka su ne a arewa musulmi ne sannan sai kuma ainihin kudanci su kuma kiristoci ne to a arewacin spain ne aka yi wannan jami'a da suka ga sun karantar da 'ya'yan sai suka ce to yanzu su ba da dama 'yan kudancin ma su rinka zuwa ana ba su admission to da aka rinka ba su admission suna yi suna yi suna yi suna yi suna yi sai suka kulla makirci ku tuna karatunmu na ɗazu kar ka taɓa amincewa da su da suka ga sun karantu sai suka ɗauko wani makirci shine duk wani littafi da duk wani research duk wani discovery da musulmi suka gano suka bi a hankali suka juye shi daga larabci zuwa turanci in na ce zuwa turanci ba lallai turanci turancin ingilishi ba ma'ana yaransu da suka tabbatar cewa ilimin suna da shi littattafan suna da su da yaransu sai suka haɗa kai dare ɗaya sai suka ƙona jami'ar sai aka neme su aka rasa sai suka koma sai suka ci gaba da developing waɗannan researches suka ci gaba da haɓaka da binciken nan ƙarshe sai suka ce duk musulmin da yake so to ya zo gurinsu amma akwai abubuwan da dole sun fi ƙarfinsu sun kasa su ainihin wato samar da nasu misali sunayen abubuwa da musulmi suka rinka sawa kamar alkaline alkaline a cikin chemistry musulmi ne suka sanya sunan da suka koma sai zama ba za su iya cire alkaline su sanya sunan wani abu ba sai suka bashi a haka haka alkuhul alkuhul da duk ire-iren waɗannan abubuwa sunayen kanwa ne sunayen abubuwa na chemistry dai sai suka bar su a haka to sai sunayen professors da waɗannan researchers musulmi waɗanda suka gano waɗannan abubuwa su ma sai suka kasa su cire su sa nasu domin kuma a ilimi ba zai yi wani wanda bai yi abu ba kawai saboda ƙarya tarihi zai zo ya ƙaryata ka sai suka ga abin ya musu nauyi to shi kenan yanzu su ci gaba da barin sunan wane al'imam albattani shi ya gano wannan sai suka ce a'a a yi corrupting sunan ka a ce battani sai ce batatios batatios al'imamu fakhruddinin razi sai su ce rezes muhammad al-razi sai su ce rezes sai suka bi sai suka yi corrupting suka ainihin gurɓata sunayen sai zama kai in kana karatu in ka san wannan ɗin ka zo ka san wannan ka san cewa waɗannan abubuwan namu ne ko kun fahimta jama'a to amma ya aka iya to daga baya sai suka nemi duk wanda yake son wannan ilimi ya taho gurinsu bayan sun cancanza waɗannan sunaye ko sun gurɓata su sai kuma sai suka shigo da wasu irin al'adu nasu na addinansu da wasu irin rantsoyi nasu da wasu irin ka'idoji nasu da kuma sanya suturu irin nasu misali during graduation ‘ya'yan musulmi suna sanya alkyabba ne da rawani ranar da za a yi graduation kenan da suka tashi sai suka ainihin ɗauko irin rigar da reverend fathers suke sawa sai suka ce to shikenan tunda musulmi lokacin yaye ɗalibai suna sa alkyabba da rawani to su kuma shikenan a ɗinka riga irin ta fastoci ita ce aka kawo mana har nan kana abdullahi ko ibrahim ranar da za su yi graduating naka diploma level degree har ya kai yanzu 'yan secondary sai ka ga su ma ana ɗinka musu irin wannan riguna na kiristoci haka ne shine tarihin abu da suka taho yadda sunaye yake na hairakin shugabancin makaranta ma'ana wannan shine shugaban makaranta al'amid wannan shine kaza da suka tashi sai suka ce duk su ciccire su ɗauko mukamai na coci su sa sai ka ji din sai ka ji hod duk waɗannan mukamai ne na coci sai suka kawo sai sai suka sa india academic system suka ce kuma dole ka bi you have to abide with their rules and regulations saboda nasu ne ‘ya'yan musulmi da musulmi galibi ba su san waɗannan tarihin ba shi yasa dole sai ka ga yaran mu suna narkewa a cikin waɗannan abubuwan amma babu alaka misali yanzu me yasa dole sai ka sa bakar court zaka je depending case a kotu as a lawyer addinin su ne babu dalilin da zai sa nayi ilimin lauya da babban riga ba zan iya zuwa in tsaya ba sai a ce eh ai yau baka sawo court ba baka sawo court ma'ana yau baka yi shirin kare shari'a ba don haka ba za ka tafi da farar riga ko kuma doguwar riga ko malin-malin a matsayinka na lauya ka je ka yi aiki a kotu ba sai a ce accountant ga irin rigar da zai sa shin kudin ba za su kirgu ba ne sai in ya sa court so sun shigo da al'adunsu da addininsu me nake so in ce kenan yanzu mu ma idan muka gina makaranta ya kamata mu shigo da al'adunmu da addininmu amma kaga saboda jahilcin da da dama daga cikin musulmi suke da shi akwai wata uwa ba da dadewa ba ta ce wallahi ita ta yaba da ɗaliban makaranta albani science academy saboda 'ya'yan makwabtanta alhamdulillah suna makarantar they speak a polish english they have this they have this they have this ta ce but malam i am sorry your uniform is not charismatic they don't look smart na ce yes but that is my religion and culture and as the proprietor of the school i determine what they wear so if you want your boy if you want your child to be admitted into the, my school then you have to admit my rules and regulations including my culture and my belief ƙarshe dole dai ta kawo ɗan nata dai amma ita dai abin da take so tana son dai ta ga an sa kaya irin na arnana look at this ta kasa fahimtar ita da kanta ta yi shaidar yaran suna da basira suna da kaza suna da kaza ma'ana amma jamfan nan ta hana su su fahimta to tun da jamfa ba ta hana su su fahimta ba dangalallen wando bai hana su su fahimta ba ashe fa inna halata amal absar ashe ba shirt bane ba coat bane ba zanzaro bane ba necktie bane ko kun fahimta jama'a muna university wata yarinya musulma maryam daga lagos haka siddan wani lecturer mu ya ƙi jininta saboda za ta sawo hijabi za ta sawo niqabi za ta sawo kaza kullum yana yi mata izgilanci har sai da dai wata ran muka yi tawaye muka tashi aka yi maganganu aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza haye ya ce ga ta nan yanzu ba ma ta jin ƙarshenta abin da ake cewa ta nan naɗa kanta ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza kai da rikici ya rikici dai har ba na sa baki wani lokaci sai na sa baki to shine sai abu ya girmama shikenan aka tafi muka ce muna so a ɗauko jifin maryam a duba a gani da menene grade dinta menene darajarta a makaranta ƙarshe da yarinyar nan ta fita da 2-1 ne dan boko nawa yake fita da 2-1 yanzu tutu ma ba sai wana da wana ba pass degree ne gala ake galibi ake fita da shi sai wanda ya sa ya fita da first class yarinyar nan ta fita da 2-1 gashi tana sa hijabinta tana sa niqabinta ku je nan ABU ku je faculty na pharmacy ku je medicine ku ga 'ya'yan musulmi da hijabi da niqabi ku je ku ga yadda jifin su yake so karka yaudaru cewa ba zai yiwu ka karanta law ko accounting ko kaza ba sai ka sa code ko kuma makamantan haka a takaicen takaitawa jama'a kun dai ji waɗannan ayoyi sannan kun ji wannan takaitaccen tarihi dangane da yadda al'amarin ya faru Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka insha Allah ta'ala gaskiyar lamari ruwa daga sama yake amma ma'anar wannan magana daga sama da mu sannan kuma iska kun ji irin yadda ainihin Allah maɗaukakin sarki daga cikin sarrafa ta ɗin da yake za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani insha Allahu ta'ala a inda Allah maɗaukakin sarki yake jan hankalin mutane cewa shi ya cancanta a bautawa domin shi ya halitta shi ne kuma yake sarrafa al'amura Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan aya da za a karanta mana a yau ko ayoyi yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada na'am aya ta 165
من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار to duk da irin yadda Allah yake tabbatar da cewa shi ne mahalicci shi kadai za a bauta amma duk da haka akwai marasa yin bauta cikin mutane Allah ya ce wa minan nasu daga cikin mutane mai yattaku min duni lahi da tare akwai waɗanda suke ɗaukar wasu abokan tarayya su koma suna bauta musu su rabu da Allah yuhibbunahum suna nuna musu soyayya da kauna ka hubbillah kamar san da mu'minai suke wa Allah wannan yana tabbata mana da cewa kamar yadda bautar wani wanda ba Allah ba take kafirci to haka kuma nuna wa wani kauna irin kaunar da ake wa Allah kafirci ce kamar yadda ake bauta wa Allah shi kadai bai da abokin tarayya to Allah yana neman ka da kaso shi soyayyar da shi kadai za ka yi mashi ba shi da abokin tarayya a kanta shi yasa yake cewa man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah daga cikin mutane sai kaga sun dauki wasu sun mai da su abokan tarayya Allah suna son su kamar yadda ake son Allah wallazina amanu amma su mu'minai ashaddu hubban lillah suna da tsananin soyayya ne ga Allah tsananin soyayya makurar soyayya to Allah kadai madaukakin sarki akewa ƙa'ida ta farko ita ce ba za ka taɓa son Allah ba sai ka san shi ba za ka taɓa sanin Allah ba sai ka nemi sanin shi ilimin sanin Allah shi yake kira tauhidi ilimin sanin manzon Allah shi yake kira tauhidi don haka duk sanda ka ji an ce ilimin sanin Allah to ana nufin ana karantar da kai ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka ƙaunaci Allah ka ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bauta wa Allah ta hanyar da manzon Allah ya zo da ita jama'a kun fahimci wannan shi yasa a wurare da dama a cikin alkur'ani sai kaga Allah yana dawo da wannan magana soyayya shi amma sai kuma ya hada ta hanya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ka ce da su idan dai da gaske kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku zai gafarta muku zunubanku dama shi Allah mai gafara ne mai rahama ne saboda haka jama'a ilimin tauhidi na daga cikin ilmomi da mutane suke wasa da su a ƙasar nan na daga cikin ilmomi da da dama aka yaudari mutanen ƙasar mu aka daina karantar da su tauhidi sai a koma ana karantar da kai ilimin shari'a da ilimin larabci da ilimin gyaran hali amma sai a ce ana sanar da kai sanin Allah a ilimin fikihu ba ilimin sanin Allah ba ne ilimin bautar Allah ne don haka kar a ruɗu mutane ilimin tauhidi shine ilimin sanin Allah to ilimin fikihu kuma fa to ilimin sanin bautar Allah ne ya za ka bauta wa Allah idan ka duba ƙawa'idi ahalari ishmawi iziya risala waɗannan littattafan kaf ɗinsu suna bayyana yadda za a bauta wa Allah ne mai ƙawa'idi ne za a ce ya ɗanyi wata muƙaddima kaɗan ta sanar da kai Allah mai risala shine ya tsayaye cikakkiyar muƙaddima da shimfiɗa da sharar fage wadda za ka san Allah ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga muhtasar kaga askari kaga iziya to littattafai ne na sanin bautar Allah dan haka in mutum yana koya maka muhtasar ko yana koya maka ahalari ko yana koya maka ishimawi to kasancewa yana koya maka yadda za ka bauta wa Allah ne to idan ko yana son ya sanar da kai Allah wanda shine tushen al'amari to ya sanya maka risala saboda haka a daina rudan mutane a je ana karantar da mutum tsarki alwala azumi hajji sai a ce ana sanar da shi sanin Allah a sanin bautar Allah ake karantar da shi wanda kuma shine abu na biyu abu na farko shine a sanar da mutum ne Allah shi yasa Abdurrahman al-Akhdari yace awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imani farkon abin da ya zama wajibi akan musulmi mai hankali balagagge inganta imanin shi to sannan sai yace summa ma'rifatu ma yusli'u bihi farda ainihi sannan sai kuma ya san ya zai gyara farillar shi ta ainihi farillar shi ta asali ita ce me sai yace ka ahkamis salati wat taharati was siyam kamar sanin hukunce-hukuncen tsarki da azumi da sallah to kun ga waɗannan su ne sanin bautar Allah na haka malamai ku rinka sanar da mutane tauhidi shine na farko to sa'annan abin da zai biyo bayan shi sai zama sanin shari'o'i shine umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin mu'az annabi ne wata rana ya aiki mu'az zuwa ƙasar yaman sai ce falyakun awwala ma tad'uhum bihi shahadatu Allah ilaha illallah ka fara sanar da su su san Allah idan suka san Allah suka san manzan shi to sa'an nan sai kuma ka sanar da su sallah in suka gamsu sai ka sanar da su zakka sai ka sanar da su azumi sannan sai ka ci gaba da karantar da su abubuwa saboda haka ku kiyaye jama'a idan malami ya zo yanzu ya sanya mana karatun kitabut tauhid to yanzu yana sanar da mu Allah kenan mu san waye Allah idan ya zo ya sanya mana karatun littafin iziya to yana sanar da mu yadda za mu bauta wa Allah to idan ya sanya mana karatun littafin riyadu salihina to yana gyara halinmu ne da ɗabi'unmu mu zama mutanen kirki masu son zaman lafiya da natsuwa da rashin hayaniya wannan shine abin da ya kamata a sani to duk lokacin da ba a sanar da mutane sun san Allah ba jama'a to akwai yiwuwar barna iri-iri za ta shigo musu suna nan a musulmi amma sai su zo suna shirka suna nan a musulmi sai su zo suna camfi suna nan a musulmi sai su zo suna tsafe-tsafe da duk wani abu da bai halatta ba kuma ta iya yiwa ma ka ga wanda yake yin haka ko makarancin alkur'ani ne wanda yake yin haka marubucin alkur'ani ne wanda yake yin haka makarancin ainihin wato littattafai ne na fiqhu amma me yasa ga karatuttuka yana yi amma bai san Allah ba saboda ba a karantar da shi sanin Allah ba wannan bayani ne wanda nake fatan jama'a su ɗauke shi daga bakina shine sanin Allah ya sha bamban da sanin bautar Allah to a fara karantar da mutane su san Allah shine zai sa su su so Allah to in suka so Allah to za su bautawa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya Allah madaukakin sarki ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah su dai mu'minai su ne suke da tsananin soyayya ga Allah kuma ba sa nuna wa kowa irin wannan tsananin soyayya Allah ya ce walau yaral ladina zalamu idh yarawna al'azaba da a ce waɗanda suke zalunci abinda ake nufi da zalunci a nan jama'a shine shirka shine kafirci saurari magana Allah madaukakin sarki a bakin annabin shi Luqman da annabi lukman ke wa ɗanshi wa'azi yake cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai ɗana karka yi shirka karka haɗa Allah da komai domin haɗa Allah da wani shine babban zalunci idan ka fassara zalunci a nan dangane da cuta ko sata ko zina ko shan giya to ka yi kuskure domin za ka zo ka ga ƙarshen azabar tana tikewa akan cewa za a dawwamar da mai yin wannan laifin to a musulunci kuma ko da mutum ya mutu yana shan giya ko yana zina ko yana sata malamai ba sa cewa in ya shiga wuta zai tabbata kenan lallai ne ka fassara zalunci a nan kamar yadda waccan aya ta lukumana ta fassara shine walau yaran ladhina zalamu da a ce kafirai waɗanda suke kafirci ko suke shirka iz yarawna al'azaba da a ce za ka gansu a lokacin da za su ainihin ga azabar Allah annal quwwata lillahi jami'an da sun tabbatar da cewa ƙarfi ashe na Allah ne gaba daya duk wani da aka nada musu aka ce ya isa da za su iya gane cewa bai isa ba wato abinda Allah madaukakin sarki ke magana a nan duniya waɗannan da ke kafirci da Allah zai nuna musu abin da zai faru a lahira ko to da tun a nan duniya sun gane cewa ashe duk waɗannan da aka naɗa aka ce wane shi ke kaza wane kaza ne da za su gane ƙarya ne Allah ne kaɗai yake da ƙarfin azurtawa Allah ke da ƙarfin ba da ɗa Allah ke da ƙarfin ba da mulki to amma kuma ba za a nuna musu abin da zai faru a lahira ba tun a nan duniya Allah baya samfotin lahira babu samfoti shi yasa kaga wani kafiri da ya zo yi wa annabi izgilanci lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi wa'azi ya ce duk waɗanda suka mutu Allah zai tayar da su sai kafirin ne je ya samo ƙashi fari kwal ya zo ya jefar da shi gaban annabi sai ya ashar ya ce yanzu wannan waye zai tashe shi kai da kake cewa za a tashi mamata wannan waye zai tashe shi sai Allah ya ce kul yuhyi hallazi ansha'aha awwala marra waye ya halitti kashin tun farko Allah ka ce shi zai tayar da shi wa huwa bi kulli khalqin alim Allah ya masani ne game da kowace halitta an ba shi ansa bai gaji ba kafiri ne mai taurin kai sai ya ce wa annabi shi bai imani ba annabi ya ce makomarka ita ce wuta sai ya ce haba muhammadu ka manta ni mai kuɗi ne ka manta ina da ƙartin 'ya'ya sai je zo da wasu 'ya'yan shi zaratan samari guda bakwai ko tara sai ce muhammadu ka dubi waɗannan yau waɗannan ko da mala'ikun da kake cewa in suka kama ni waɗannan ba sa kwato ni ba dubi fa waɗannan sai Allah ya ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada baka ga wanda ya kafircewa ayoyinmu ba yace ranar alkiyama za a je mishi da 'ya'yan shi da dukiyar shi sai Allah ya ce attala al-ghaiba ya gano gaibu ne kiyama gaibu ce bata faru ba shin an yi mai samfotin ta ne a nan duniya a inda ya ga cewa ƴaƴa na iya kwatar ubansu a inda dukiya take iya kwatar mai ita ya ga haka ne am ittakhadha inda ar-rahmani ahada ko kuwa alkawari suka yi da Allah cewa yayi kafirci a nan duniya amma ranar lahira ƴaƴan shi da dukiya su kwace shi sai Allah ya ce kalla ko ɗaya babu bai ga samfoti ba kuma Allah bai mai alkawari ba sai Allah ya ce sanaktubu ma ya ƙulu za mu rubuta duk abin da yake faɗi wani muddu lahu min al'azabi madda kuma za mu faɗaɗa mishi azaba matuƙar faɗaɗawa Allahu akbar sai me ha wani risuhu ma ya ƙulu wai a tina farda Allah ya ce dukiyar da yake alfahari da ita zai mutu zai bar ta a nan duniya ƴaƴan zai bar su a nan duniya waya a tina farda zai je wurin mu shi kadai matsiyaci dan haka jama'a ba a samfotin lahira a nan duniya Allah ya sa kun san samfoti kalmar turanci ce mu ƴaƴan Hausawa muka yi corrupting dinta lokacin da muke kallon fim tun da rana sai a fara nuna some part some part of the film shine sai bahaushe ya ce samfoti radiyallahu ta'ala anka bahaushe ko kun fahimta jama'a ka duba clark quarter sai bahaushe ya ce kila quarter clark quarter sai ce kila quarter komi yana da nashi to shine anan Allah madaukakin sarki yake cewa da a ce kafirai da ke kafirci a nan duniya za su ga irin azabar da Allah ya tattalan musu a lahira da sun tabbatar da cewa annal quwwata lillahi jami'an duk wani karfi gaba daya to na Allah ne wa anna Allah shadidul azabi da kuma sun tabbatar da cewa tun a nan duniya to da sun tabbatar Allah mai tsananin azaba ne a lahira to sai dai ba za su gani ba wato al'amarin lahira jama'a game da mu al'umma annabi ko ya sha bamban game da al'amarin lahira ga al'umma annabi isa da musa da sauran annabawa mu a cikinmu wanda duk ya mutu jama'a ba zai dawo ba amma a cikin al'umma annabi musa ana mutuwa a dawo a cikin al'umma annabi isa ana mutuwa a dawo to kaga mutumin da ya mutu ya je gano lahira in ya dawo me kake tunani shi yanzu ya ga tabbas to amma a cikin wannan al'umma tamu duk wanda ya mutu ya mutu kenan babu dawowa amma mutanen annabi musa fara daga kan wannan dattijo da ɗan shi ya kashe shi wato ɗan wan shi don ya ci gado da rikici ya barke aka rasa yadda za a yi sai suka je wurin annabi musa sai annabi musa ya ce allah ya ce ku yanka saniya ƙarshe bayan taurin kai da jayayya suka yanke saniya da suka yanke saniya sai allah ya ce faƙul na duribuhu bi ba'diha a ɗauki naman saniya a bugi mamacin ana ɗaukan naman saniya aka bugi mamaci sai mamaci ya tashi zaune daram sai ya nuna wannan dan kanin shi sai ya ce katala ni haza ga wanda ya kashe ni sai kuma lau sai ya fadi sai ya mutu sai Allah ya ce kazalika yuhyillahu mauta kamar yadda kuka ga haka to haka Allah zai raya matattu kaga yanzu su sun ga dil to amma mu a cikin al'ummar mu ba ta faruwa baban Jabiru kamar yadda muka kawo ran nan ya roki Allah bayan ya rasu ya roƙi Allah a mai da shi duniya sai Allah ya ce a ai yayi alƙawarin cewa duk waɗanda suka mutu ba za su dawo ba to abinda Allah yake cewa da ana iya samo labarin lahira a gano yadda take to da waɗannan kafiran sun tabbatar da cewa ba wanda yake da ƙarfi sai Allah shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah da kuma waɗannan kafiran sun tabbatar da cewa lallai Allah yana da tsananin azaba domin dama ko a ɗabi'ar mu mu mutane duk mutumin da yake da haƙuri ko to ka guji fushin shi kun san akwai wannan siffar tattare da mu wannan ɗabi'ar ko to wannan siffa Allah ce amma mu ga mu ɗabi'a ce da Allah ya halitta tattare da mu duk wanda kaga yana da haƙuri to duk randa aka bata mishi rai to zai danyen aiki to Allah ba ma mai haƙuri ba ne kawai Allah mai juriya ne daga cikin sunayen shi akwai alhalim mai juriya yana ji yana gani kuna ba daidai ba sai sa muku ido da zaran kun zo kun ce mun tuba sai ce ya yafe muku gobe ku sake auna wani laifin sai sake sa muku ido da zaran kun ce Allah mun tuba sai ce an karbe ku saboda haka yana daga cikin sunayen Allah alhalimu to alhulmu wato juriya siffa ce daga cikin siffa Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce iz tabarra allazina taba'u to ku saurara jama'a bari ku ji rahmat da ke cikin alkur'ani yanzu nan Allah yake ce mana da za su gano lahira da sun gane cewa ƙarfi na Allah ne kare da za su gano lahira da sun gane akwai tsananin azaba a wurin Allah ko to amma da yake alkur'ani littafin rahama ne sai Allah ya ba da labarin hakikanin yadda lahirar za ta faru baka je ka gano ba amma ga labari an kawo maka mai nagarta so da dama dama dan adam ba lallai ya gani ba amma abin da yake so ya tabbatar da abin da aka faɗi gaskiya ne to Allah sai ya saukar da ga yadda lahirar za ta kasance gare su don tun a nan duniya su gyara kun ga ba a yi musu samfoti ba ba su je sun gano ba amma an ba su labarin abin da zai faru kenan an buɗe musu kofar su gyara sai Allah ya ɗauko labarin ga irin yadda jayayya za ta faru tsakanin kafirai da waɗanda suke bautawa tsakanin kafirai da waɗanda suke jagorancinsu Allah ya ce istabarra allazina taba'u domin kuwa istabarra allazina tubi'u domin kuwa waɗanda aka bi za su baran-baran min allazina taba'u daga waɗanda suka bi su manya za su ce wa ƙanana ba mu ba ku gumaka za su ce ba mu san da ku ba mala'iku za su ce ba mu muka sa ku ba aljanu za su ce wallahi ƙarya suka yi mana Allah annabi isa zai ce wallahi Allah ban sani ba shine istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u waɗanda aka bi za su barranta su ce ba ruwansu da waɗanda suka bi su me yasa wa ra'awul azaba saboda sun ga azaba wa taqatta'at bihimul asbab duk wani zumunci da danganta yanzu ya yanke a nan duniya zai yadda kai ka ce shi ubangijinka ne zai yadda kai ka ce kai bawan shi ne a nan duniya zai yadda kaga akwai link kenan akwai dangantaka ko to a lahira sai Allah ya ce in aka je lahira waɗanda ake bautawa za su barranta daga waɗanda ke bauta musu kuma duk wata alaka za su tsinka ta za su ce Allah ba mu san da su ba ba mu muka sa su ba ba ruwanmu da su Allahu akbar me yasa za su faɗa ka saboda sun ga azaba sai Allah ya ce wa qala alladhina tabau to su waɗannan da suka bi waɗancan ko ba waɗancan sun ce ba su ba su ba to sai su masu biyayyar sai su ce law anna lana karratun law anna lana karratan wallahi da za a maimaita mana rayuwa a mai da mu duniya fa natabarra'a minkum minhum kama tabarra'u minna wallahi da mun rama abin da suka yi mana da a duniyar da suke so mu bi su mu kuma da tun daga duniyar za mu ce ba mu ba su jama'a kun ji wannan jayayyar to yanzu wannan ko simin ɗin kiyama Allah ya maka a cikin labari ya zo ya baka ita anan simin ne amma ba tare da bidiyo ba ma'ana ya baka labarin abin da zai faru a lahira to kaga yanzu kana ɗaya daga cikin waɗanda kake bin wani baka gano ba amma ka ji dahir to me ya kamata da ka je can ka yi nadamar da ba za ta yi amfani ba to tun anan ka tsinke ta jama'a kuna fahimta da kyau sai Allah maɗaukakin sarki ya cike wannan aya da cewa kazalika yurihimullahu a'malahu kamar yadda kuka ji Allah ya faɗa a nan dinnan ko to in an je lahira haka Allah zai nuna musu ayyukansu su waɗanda suka bi Allah zai nuna musu biyayyar da suka yi ta banza ce ibadar da suka yi ta banza ce su waɗanda suka yi ta toro ko ana bin su ana bauta musu ko Allah zai nuna toro kwansu da ji da kai na banza ne kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim haka Allah madaukakin sarki zai nuna musu ayyukan su ayyuka ne waɗanda za su yi asarar su Allah kuma ya ce wa mahum bi kharijina minan nar idan sun shiga wuta ba za su fita ba za su zauna a cikin ta har abada kaga abin da ke nuna maka zaluncin can ashe ba zalunci ne na kaci kudin wane ba zalunci ne na shirka jama'a kun ji abin da Allah ya faɗi a wannan guri shiga cikin alkur'ani idan ka shiga cikin alkur'ani za ka yi ta ganin ayoyi makamantan waɗannan waɗanda saurari kaɗan daga cikin waɗannan ayoyin ka ji a wani wuri Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin irin wannan takaddama wadda ainihin za ta faru daga cikin irin waɗannan wurare Allah maɗaukakin sarki ya ce mabiya za su ce wa iyayen gidansu da suke bi masu bautar gumaka masu bautar annabi isa masu bautar aljanu da mala'iku za su ce tabarra'ana ilaika wato su waɗannan allolin malaman tafsiri suka ce hatta gunki na ice da gunki na ƙarfe da gunki na dutse ko na ƙasa ko na menene Allah zai hura mushi rai ya ba shi damar yi magana don ya faɗi wannan maganar annabi isa zai faɗi mala'iku za su faɗi aljanu za su faɗi haka duk wani wanda aka bautawa wanda ba shi ya umarni da bauta ba ga kalmar da zai ce tabarra'ana ilaika ya Allah mu mun gudo zuwa gare ka wallahi tallahi ba mu ba su ma kanu iyana ya abuduna wallahi ba mu suke bauta ba Allah to dan girman Allah ka dubi wanda ka dogara da shi a ranar lahira ya bude baki a gaban ubangiji ya ce wallahi mu Allah mu, mu kai ne namu ba ruwan mu da su ba da mu suke bautar ba wallahi mu ban ma san suna yi ba kaji wannan aya kenan a wani wuri kuma Allah madaukakin sarki ya ce qalu subhanaka waɗannan gumaka da aka bautawa da mala'iku da aljanu da aka bautawa da annabi isa da uzairu sai su ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min duni kai ne majibincin al'amarinmu wallahi ba ruwanmu da su Allahu akbar Allah ya ce balkanu sai su ce balkanu ya abudun aljinna aljanu suke bautawa ba mu ba malamai suka ce wannan jawabi ne daga mala'iku mala'iku ku ne waɗannan mutane suke bautawa sai su ce a'a balkanu ya abu dunal jinna aljanu suke bautawa to mutane na bauta aljanu ko ba sa yi suna yi ba za ka san mutane na bautar aljanu ba sai in ka yi karatu mai zurfi a cikin aƙida ku je ku saurari kasusuwa na na farko-farkon karatun littafin sarimul battar a inda na kawo irin nau'ukan bautar aljanu da ake a ƙasar nan mutane suna bauta aljanu na daga cikin abin da za ka gane hanya mafi sauƙi da mutane ke bautar aljanu a ƙasar nan saboda girmama aljanu ko sunansu ba a faɗi sai a ce mutanen ɓoye ko kuma a ce tana da mutanen haka ce waɗanda iri sai a ce mutanen ɓoye ba a ce musu aljanu saboda girmama su da ake ka je ka samu mutum tsakanin mararraba hanya kamar irin wannan junction namu wanda ya y junction wannan ya tafi ainihin gaskiya corporation wannan kuma ya tafi cikin tudun jiko baya kuma wannan ya tukur-tukur sai ka je ka samu wani ya daura bunsurai sai ka je ka ga wani ya daura zakaru wani ya zubar da albasa a ina a gidan tururuwa wani ya je ya kai kwandon tumatir ko kuma fararen shaddoji aljanu ya je kaiwa domin ya yardar da su su mishi abin da yake so wannan mushiriki ne arne ne hakanan wanda zai ce yana so ya rinka aiki da aljanu sai je sai a buɗe littattafan tsafi irin su shamsul ma'arifil kubra sai a ɗauki wani hatimi sai a bashi sai a ce to kaga wannan hatimin zaka rinka yin shi da daddare kuma sanda zaka yi shi ka zama tsirara kake zaune kuma a cikin duhu sai ya kokari sai ya haddace sai ya shiga cikin duhu yana yi yana cikin yi sai a ce mishi to za ka rinka ganin gaɓoɓi na ɗan adam suna faɗowa idan suka gama faɗowa za su haɗu za su zama mutum in suka zama mutum za ka ga mutumin ya tunkaro kamar zai hallaka ka to in ka daure za ka ji yana dariya za ka ji yana faɗin wasu maganganu to faɗi ka yi sujuda to a cikin sujudan nan ka faɗi buƙatunka waɗannan karatuttukan suna nan cikin shamsul ma'ariful kubra wannan shamsul ma'ariful kubra ita ce littafi mafi girma da waɗannan mutane suke karanta a ƙasar nan da ake ce musu malamai ake ce musu mai gobe da nisa ake ce musu yan tsubbu ita suke karantawa sannan sai littattafan abdul fattah tsohi abdul fattah tsohi wani matsafi ne a ƙasar masar ya bayyana ya rubuta littattafai sihiru haruta wa marut alkibritul ahmar da sauran makamantansu gaɓoɓin ɗan adam zaka ga suna cewa a haɗa kaza da kaza zaka ji suna cewa a ɗauki alƙur'ani izu sittin a tsaga shi biyu a ɗauki izu talatin a ɗaura a ƙafar dama a ɗauki talatin ɗaya a ɗaura a ƙafar hagu ka shiga ban ɗaki kana takawa sai a ce ga wurdin da za ka rinka yi jama'a wannan duk bautar aljanu ne to mala'iku idan Allah ya tutsiye su cewa ku waɗannan ke bautawa sai mala'iku sai su ce a'a bal kanu ya abdunal jinna aljanu suke bautawa aksaruhum bihim mu'minuna mafi yawancin su da aljanu suka yi imani ku auna wannan aya a tarihin rayuwar kasar Hausa a irin yadda ake har zuwa yanzu jama'a mutum zai tsaya takarar gwamna mutum zai tsaya yana neman wani mukami ba zai je samu ya ce a karanta alkur'ani a roƙon mishi Allah ba sai a ce ai wai duniya a neme ki ta hanyar banza dan haka sai ya tafi wurin su sai a ce za a samu jarirai za a hada da su sai a ce za a samu kaza za a samu kaza na taɓa ba da wani labari da dadewa yau kusan shekara goma sha takwas ya faru gare ni ikon Allah a lokacin ba ma san zan dawo wannan anguwar ba wannan abin ya faru in ka kama hanyar magume ka tafi za ka haura filin ibin nan ni albani da kaina na ga wannan abin Allah ya sa in ga annabi ina da mota lokacin stalar jama'a da daddare na ga wannan abin da daddare na biyo wannan hanyar daga cikin magume zan fita zan ainihin tafi wannan kwalta sai na biyo ta wannan tsakanin filin idin sarki me faru wallahi al'azim na haska motata ni dai na hangin mutum tsirara sai na ɗauka mahaukaci ne na gegen mutum mai manya-manyan ɗuwaiwaya haka ƙato wallahi jama'a jariri ne a hannun shi ya riƙe kafafuwan haka amma jaririn ba kai yana kewaye ainihin jaririn nan jini na zuba a jikin shi haka yana wasu kalmomi kawai sai na dake na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una tunanin da nake yi tsoron mota zai sa ina ya riga ya yi nisa ya yi wusuli sau da haka wallahi sai na ratse haka bai ce min cas ba ban ce mishi as ba na dai san bayan na wuce na sake juyowa haka ya ci gaba da abin shi haka na wuce na faɗi wannan magana ba ɗaya ba ba biyu ba musamman a cikin karatun littafin tsarin battar da nai ni da kaina na ga wannan jarirai sai a ce a nemo 'ya'yan kuraye a nemo 'ya'yan karnuka sai a ce saboda duniya ana neman ta ta hanyar banza ne zina da mahaukata kuwa wannan yana ɗaya daga cikin fatawa mafi sauƙi ta aljanu ga masu neman duniya sai ce kana neman bukata ka kaza ta biya eh to waɗanda za su yi maka wannan aiki sun ce sai ka je ka samu mahaukaci ya kayi mata ciki saboda haka gashi nan zaka ga mahaukata bayan kwana biyu sai ka ganta da ciki bayan wani kwana biyun ta yayi sai ka sake ganinta da wani ciki su wane ne waɗannan masu neman duniya ne ta hanyar wa ta hanyar aljanu balkanu ya abuduna aljin Allah ya ce aljanu suke bautawa aksaruhum bihim mu'minuna mafi yawancin su da aljanu suka yi imani ba su yi imani da Allah ba wannan aqida tun a jahiliya haka take domin lokacin da ainihin aljanu mutane suke sauka a wuraren tafiye-tafiyensu domin cin abinci domin hutawa malamai sun ce aljanu tsoron mutane suke yi da zaran dan adam ya sauke kayan shi aljani na wurin sai ya gudu shikenan sai aka samu daga cikin shedanin mutane sai suka kirkiro wani zikiri da zaran sun tsaya sai shugaban tawagar sai miƙe sai ce a'udhu bi sayyidi hadha alwadi min sufaha'i hadha alwadi ina roƙon shugaban aljanun wannan kwari ya tsare ni daga wawayen jama'a shi shine sai Allah ya ce fazaduhum rahaqa sai suka ƙara wa aljanu ji da kai sai aljanu suka gane a yomu muna tsoron sa ashe tsoron mu suke to idan wani ya sauka ko wasu suka sauka ba su irin wannan zikirin na jahiliya ba sai aljanu sai su buge wani sai a ce an manta ba a yi zikiri ba to shikenan sai wannan sai farko farkon shikenan dan adam sai ga cewa aljani ashe abin aji tsoron shi amma ina tabbatar maka ba jiya ba ko yau aljani yana tsoron dan adam sai dai dan adam din ba shi da imani kowane irin aljani domin na daya kana da karfin hali da taurin rai a bisa halittar da Allah ya maka wadda shi bai da ita na biyu kai mumini ne kana da ayatul kursi wadda shi ba shi da ita me yasa zaka ji tsoron shi dan haka ka kaddara da daddare ne ka dawo daga wani wuri ne sai ka haɗu da wata doguwar halitta ba gudu za ka yi ba gudu ba zai isar maka ba kafa me na ci ban baki ba ƙarya ce ran nan domin tsalle zai miƙa hannu kawai sai cafo ka amma fara karanta ayatul kursi daga ka fara karatun ayatul kursi sai kaga ko menene zai bace saboda haka jama'a ba a tsoron aljani Allah ake tsoro ba a bautar aljani Allah ake bautawa jama'a kun ji wannan aya ibnu kasirin da ya tashi a ƙarƙashin waɗannan ayoyi da nake karanto mana sai ya ce wal jinnu aidan tatabarra'u minhum wa yattanassaluna min ibadatihim lahu har aljanu ma muminai su ma suna barranta daga duk wani wanda ya bauta musu kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah wane ne yafi bata fiye da mutumin da yake kiran wani ko yake bautar wani wanda ba Allah ba man la yastajibu lahu wanda ba zai iya amsa mai ba ba zai iya biya mai bukata ba ila yaumil qiyama har zuwa tashin alkiyama wahum an du'aihim ghafilun su waɗanda ake kira ko ake bautawa sun gafala ina son ka ɗauki wannan ayar ka aje ta akan gunki tukuna ka dubi gunki in ka zo kana bauta mishi ya san me kake zai amsa maka bai sani ba ba zai amsa maka ba idan ka zo kana roƙon gunki ya maka kaza bai ji ka ba balle ya amsa maka to amma menene ya faru aljanu da suka gane dan adam yana kafa gunki saboda wawanci ya zo yana roƙon shi yana kafa gunki saboda wauta ya zo yana neman tsari a wurin shi sai aljanu sai su zo sai su tsaya a bayan gunkin sai su yi ta wa dan adam su dabaru da amsa mishi abubuwa sai dan adam ya roɗi cewa ai gumakan suna kaza suna kaza saboda zai magana sai ji ainihin an bashi ansa misali a zamanin jahiliya aka kashe wani dagaci saboda ya matsa wa talakawa da karban kudin haraji wannan dagaci shine uban imru'ul qais to saboda fitsara imru'ul qais kuma imru'ul qais sun rabu da uban ya shiga duniya ya shiga iskanci uban kuma yana nan yana kallafa wa mutane kudin haraji ran nan sai mutanen garin sai suka yi shawara suka bi dare sai suka kashe dagacin to imrul qais yana can gantalin shi yana can wurin gayawan duniya sai labari ya kai gare shi ai mutanen garin ku sun kashe babanka shine sai wata kalma yana cewa dayya'ani saghiran wa hamalani damuhu kabira ina dan karami ya wulakantar da ni amma yanzu an kashe shi ba zan iya hakuri ba dole sai na je na dauko fansa dan haka sai ya ce al-yawm khamr wa gadan amr yau giya zan wuni ina sha gobe kuma 'yan maza za su tafi ɗauko fansa don haka ya wuni yana shan giya da ya ji zai watsake sai sake korawa sai sake kifewa har sai da magariba ta yi da ya watsake sai ya ainihin tafi wurin gunki don neman sa'a mahallin shahid kenan gunki in ka je za ka zuba kuɗi in ya karɓi kuɗin ya ga sadaka ka ta yi to sai ya ce akwai sa'a to za ka zuba ne da wasu kibiyoyi imrul kaisi ya zuba kuɗi da kibiyoyi ya watsa sai gunki ya dawo mishi da waɗannan kibiyoyi isharar cewa babu nasara game da ɗakko sa'a da za ka tafi imrul kaisi ya sake jefawa sai gunki ya sake dawo mishi da waɗannan kibiyoyi cewa babu sa'a game da kisan kai da za a kai wato zai tafi ɗaukar fansa ne sai gunki ya ce mishi babu sa'a to kaji gunki ya ce mishi gunki ya dawo mishi da kibiyoyin gunkin nan menene ice ne aka sassaka dutse ne shafa ce ko karfe a na uku da imrul qais ya sake watsa wa gunki da sadaka da kibiyoyi gunki ya sake watso mishi cewa ba sa'a sai imrul qais ya kama waɗannan kibiyoyi sai ya karya sai ya ɗauke su sai maka gunki ya ce lau abuka kutila ma manata da ubanka aka kashe da baka hana aji a ɗauko farsa ko kun fahimta jama'a to ka gani shikenan sai ya kintsa sai ya tafi wurin sarkin ƙasar rum da ya tafi wurin sarkin ƙasar rum ya ce an kashe baban shi kaza kaza kaza kaza yana son ya bashi taimako ya je da sojoji in ya je ya ci waɗannan mutane da yaƙi zai ɗauko wannan daula tasu zai sanya ta a ƙarƙashin romawa irin yadda yanzu amerika take ka je ka ce wa amerika ta goyi bayan ka ta baka makamai in ka zo kai yaƙi a ƙasar ku to za ka mai da ƙasar ta zama ƙarƙashin amerika shine ake a syria yanzu shine aka yi a libya shine ake a misra shine the same theory ne tuntun haka turawa suke sarkin rum ya ji daɗin wannan magana da ya ji daɗin wannan magana sai ya zo ya shirya sojoji sai ya ba imrul qais imrul qais ya kamo hanya ya taho da mutanen garin kinda suka ji labari sai suka ga to akwai hadari in imrul qais ya iso da sojojin nan sai suka yi marmaza sai suka nada wakilai suka tsara wata waka a madadin imrul qais cewa imrul qais gashi nan ya rera waƙoƙi di ya raba wa larabawa cewa ai shi yana zina da 'ya'yan sarkin ruh don haka duk larabawa girman ka ya zube a wurin su kai da ni suna ganin imrul qais yana cewa yana da alaka da kai kuma kullun yazo fada kama kwana yake da yayanka ko kun fahimci yadda suka sawwara abin dan su hada sai sarkin rum hankalin shi ya tashi to amma ya zai yi imrul qais ya riga ya taho da sojoji sai ya dauki wata riga mai guba a jikinta mai poison sai cewa wani sojan shi marma zai sami imrul qais cewa kafin ya fara yin wannan yaki to ya ɗauki wannan riga ya sa sai aka riski imrul qais ya zo daidai kasar taki ita ce antakiya wato abin nan menene take da suna kamar eh antakiya cikin kasar taki ta yanzu ankara yawa ankara ita ce tura suke cewa ankara ana samun shi nan sai aka ce mai martaba sarki ya ce kafin ka fara yaki ka sanya wannan riga za ta taimake ka wajen abin nan sai ya sanya gaba ɗaya sai jikin shi ya kama rurucewa sai kuraje wannan mutum ya kada sojojin rum ya koma da su sai suka bar imrul qais shi kadai imrul qais ya kwanta yana jiya a lokacin ne har yare da wasu waƙoƙi yana cewa walau annaha nafsun tamutu jami'atan walakinnaha nafsun tasaqatu anfusa wa buddiltu qurhan daniyan ba'da sihhati fa ya laki min nu'ma tahawwalna anfusa yace kai rayuwa ta ci amana yan maza ya ce yanzu ni imrul kaisi ni ne a kwance in zan sa riga sai an ce daga hannunka in zan cire sai an ce daga hannunka ya ce da a ce rayuwa ta yi mishi kwab ɗaya ya ce wallahi da ta taimake shi ya ce amma rayuwa ta yi mishi wulakanci ta ci amana shi gashi nan yana ji yana gani da ran shi amma yana riɓewa hannun shi ya yanke hannun shi kaza ƙarshe dai har ya kalmar shi ta ƙarshe wadda ita ce kalmar shahadar shi a wurin malaman adab karshe ke cewa hallat bi ardi ankara yana faɗi sai ya mutu ya ce mutuwa ta samu 'yan maza a garin ankara shikenan sai mutu kalmar shi ta shahada imrul qais ibn amir al-kindi mawaki ne na jahiliya Allah maɗaukakin sarki ya tsare abin da yasa din na kawo mana wannan shine yanzu imrul qais lokacin da yake zuba kibiyoyin nan me kake tunani inda gunki ne zai bada ansa zai bada ansa ba to amma aljanu ne ke koma suna tsayawa a bayan abin hakanan kai ma lokacin da za ka je ka ɗauki albasa ka je ka kai ta ka aje a gidan tururuwa kai dai ka san albasa ba za ta ci tururuwa ba ai tururuwa ba za ta ci albasa ba ta ma bayan ka aje yau da safe kafin magariba sai ka zo ka samu an ɗauke ko an fahimta jama'a duk wani wanda yake dan sabon gari ne in ka tafi can tsauni inda tsauni yake akwai kogin tsugugi ban san yanzu ba amma a wancan lokaci muna yara zaka je ka samu suna daura awaki a wurin dan daurewa aljanu sai ka zo ka nema lokaci sai ka rasa saboda a lokacin mutane ba su kangare ba yanzu ko kaga izala ta kangarar da su sun iya imani in ka aje bunsuran wani zuwa zai kwashe abeban shi wal bismillah zai kwashe amma a wancan lokacin su kansu mutanen gari tsoro suke wallahi zamu je wanka kogin tsugugi haka zamu ga manya manyan bunsurai da zakaru ba wanda zai ɗiba amma yanzu kowa zama dan izala ya san ba za ta yi aiki ba ɗiba zai je bismillah ya cinye abeban shi ina fata an gane amma a wancan lokacin zaka ga an ɗaura zakaru a mararraba kan hanya zaka ga an ɗaura kaji zaka ga an aje biredi zaka ga an aje abubuwa suɓu suɓu aljanu su zo su kwashe amma wallahi yanzu akwai aljanun sarari tuni za su kwashe su su yi gaba kuma ba abin da zai same su ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to su kansu aljanu gashi nan Allah yake cewa wane ne ya fi ɓata fiye da wanda ke bautar wani abu wanda ba Allah ba wanda baya iya amsa mishi har zuwa ranar alkiyama waɗannan da ake kira gafalallu ne ba su ma san ana kiransu ba to haka kai ma da kake bautar shehiwa ne ka sani da cewa duk kiran da kake wallahi shehi bai san kana kiran shi ba sai ka ga mutum ya gabza tuntube sai ka ji ya ce dan hodiyo wallahi dan hodiyo bai san kana kiran shi ba kuma dan hodiyo bai umarni da a kira shi ba dan hodiyo bai ce a bauta mishi ba jama'a mun fahimci wannan sai ga bafulata ne tun daga adamawa ta najeriya ko adamawa ta kamaru zai tafi aikin hajji sai ya ce ai ba za a karba aikin hajjin ka ba sai ka je ka ziyarci dan hodiyo babu wannan a cikin karatu ƙarya ne sai ka je a buɗe maka kabarin ɗan hodiyo sai ka ga mutane suna ɗawafi kamar irin yadda ake wa ka'aba ɗawafi haka suke sai ka je ka samu mace ta rungume zani da aka lullube kabarin ɗan hodiyo kabarin ɗan hodiyo an lullube shi da wani koren yadi haka sai ka je ka samu mace wai bata taɓa haihuwa ba sai ka je ka samu ta makalkale wannan yadi tana cewa shehu ka taimake ni ka baka ni daya kafin in mutu shehu ka taimake ni in haihu kafin in mutu wallahi wannan kafirci ne shehu dan hodiyo bai san ka ne ba kuma ranar alkiyama ba shi baka Allah ya ce wa idza hushira nasu kanu lahum a'da idan aka tayar da mutane a ranar alkiyama ko to waɗannan waɗanda ake bautawa za su zama makiya ga waɗannan da ke bautarsu wa kanu bi ibadatihim kafirina sannan za su kafirce wa bautarsu zai ce ba ruwan shi da kai wallahi bai san da kai ba jama'a kun gane a wata aya Allah yake cewa wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza sun dauki wasu alloli suna bautawa sun rabu da Allah wai domin waɗannan su zama abeban buwaya gare su don su biya musu bukata annabi ibrahim ji abin da Allah ya ba mu labari yake faɗi a cikin ainihin alkur'ani ƙarashin waccan aya sai Allah ya ce kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda waɗannan da ake bautawa za su kafircewa bautar da ake musu sannan kuma za su zama abokan fada da waɗannan da suka bauta musu annabi ibrahim ga abin da ya ce wa jama'a shi inna mastakhadtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayat bainakum fil hayatid dunya annabi ibrahim ya ce ai kuna bata kanku lokaci ne kun ɗauki wasu ne kuna bauta waɗanda ba Allah ba a wannan rayuwa ta duniya kuka ɗauki ƙauna kuka zuba musu sun ma yau malkiyamati ya kufuru ba'adukun bi ba'adun a ranar alkiyama za ku kafirci